بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 28 ga watan rajab shekara ta 1436 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne 17 ga watan biyar a shekara ta 2015 a lissafin da ake kira miladiya a ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tarihin rayuwarsa da kuma darussan da ke ciki daga littafin rahik al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi muna karanta abin da malamin ya rubuta dangane da yaƙi na ƙarshe wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita a rayuwarsa wato yaƙin tabuka kuma mun ji tafiyar da wahalar da tsarin da kuma me aka samu a can ba a yakin ba da juyowar da kuma dawowa madina yanzu abinda za mu ji shine waɗanda aka tafi aka bar su ba su je wannan yaƙi ba kashi nawa ne su kuma menene ya auku tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgudan abin da suka kawo na uzuri wanda kuma ba su kawo uzurin ba ya aka yi da su anan ne ko nace al-mukhallafuna al-mukhallafuna an ce al-mukhallaf shine wanda aka je wani wuri ban da shi sawa'un da gangan ko yana da uzuri shine dai ma'ana wanda dai aka yi yaƙi ba shi wanda aka yi wata tafiya ba shi an bar shi a gida shi bai je ba su ne ma'anan al-mukhallafun ba wai makararru ake nufi ba yawwa makararru daban sunansu al-mutaakhirun wannan ko an yi abu ba mutum suna ana cewa al-mukhallaf an bar shi dai a gida ba da shi aka ba yace wa kanat hadhihi al-ghazwatu wannan yaki ko fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zuwa tabuka li dhurufiha al-khassati biha saboda yanayi da halaye da yake bance ta ita wannan fita din to ta zama ikhtibaran shadidan min Allah jarabawa ce mai tsanani daga Allah subhanahu wa ta'ala da yawan muminai imtaza bihi almu'minun a wannan jarabawa muminai sun bambanta sun yi fice sun zama daban min gairihim daga wasu wanda ba su ba kama hiya sunnatuhu ta'ala fi mithli hadhihi almawaqif kamar yadda ke dama wannan ita ce sunnar Allah in an ce sunnar Allah ana nufin hanyar da Allah ya saba mu'amala da mutane da bayinsa shine ma'anar sunnar Allah sunnatullah da zaka ji ana faɗi da Allah madauki ke faɗi a Qur'ani ma'anar ta shine hanyar da Allah ya saba mu'amala da bayinsa idan sun yi imani ya ɗaukaka su in sun yi kafirci ya kaskanta su wasu kuma ya halaka su gwargwadon zuwan ayar da ta zo musu da kuma a wannan zamani ne to nan abin da yake nufi sunnar Allah yadda Allah ya saba jarrabawa ya fa saba jarraba bayinsa fi mithli hadhihi almawatin a irin waɗannan wato bigire bigire ko wurare haifu yaqulu dama Allah madauki na cewa ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah bai kasance zai bar muminai akan halin da suke kai ba su dawwama akan yanayi guda ɗaya a'a sai ya je ko jarabawa jarabawa da za ta bambance a iya gane mutum mummuna daga mutum mai tsarki kyakkyawa ma'ana allah baya barin mutane haka kawai sai an gane wane ne na kwarai wane ne ba na kwarai ba ta hanyar jarabawa da zai dora musu faqad kharaja li hadhihi al-ghazwati kullu man kana mu'minan sadiqan duk mutumin da yake mumini ne na gaske babu munafinci tare da shi to ya fita zuwa wannan yaƙi hatta sara at-takhallufu amaratan ala nifaqir rajuli kai sai da ya zama rashin zuwa wannan yaƙi da zama a gida a ce an je ba a tafi da mutum ba ko mutum ya ƙi bin wannan tawaga bai je ba to alama ce ta munafinci ga mutum a wannan karan ko a wannan yaƙin ne kawai aka samu wannan sauran ya ƙoƙa ko ya koki ko yaƙe-yaƙe na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wanda aka tilasta wa kowa fita sai wannan saboda Allah maɗauki ya jarraba mutane a bambanta muminai daga munafikai a tabbatar da cewa munafikai daban muminai ma daban kamar da dai za mu zo mu ci to duk wani mumini sadiki ya fita shi yasa har sai da ta zama alamar a gane wani munafiki ne shine bai je wannan yaƙin ba a ce duk mutumin da bai je wannan yaƙi na tabuka ba to alama ce ta cewa munafiki ne fakanar rajulu idan ta khallafa wa zakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutum idan bai je yakin ba in aka samu mutumin da bai je ba kuma sahabbai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa na fa ba mu gan shi ba qala lahum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da uhu ku kyale shi fa iyakun fihi khairun in dai da alheri tare da shi akwai wani alheri da Allah ya sa a cikinsa wannan bawan Allah fasayulhiquhullahu bikum to lalle da sannu Allah zai riskar da shi tare da ku ma'ana za ku ganshi insha Allah ya taho wannan yaki ba za a ce an je har an dawo ba tare da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga musu wannan wa in yakun ghayra zalika in kuma ba haka yake ba ma'ana me in babu alheri tare da shi in babu alheri tare da shi faqad arahakum minhu to rashin zuwan nasa Allah ne ya hutar da ku ya raba ku da shi ya je can ya karata kun ga ai wannan abu ya zama babba sai ya ce falam ya takhallaf illa man habasahumul udhru don haka babu wanda ba su je wannan yaki ba sai wanda udhuri ya tsare su aw alladhina kadhabu Allah wa rasulahu ko waɗanda suka yi wa Allah da manzon Allah ƙarya shine kadhabu ba kadhabu ba kadhabu Allah yadda yake a cikin alqur'ani alladhina kadhabu Allah wa rasulahu ay alladhina qalu al-kadhiba ala Allah ay dhakaru udhran kadhiban ma'ana waɗanda suka yi ƙarya suka ce suna da uzuri alhali ba su da uzuri min almunafiqin wato munafikai kenan wanda dama da'iman alamar munafiki ita ce bayyana alheri da boye sharri a cikin zuciyarsa alladina qa'adu ba'da an ista'dhanu lil qu'ud kadiban shine fassara mana wannan ƙaryar tasu yace sune waɗanda suka zauna ba su tafi yaƙin ba shine qa'adu suka zauna a gida ba su je wannan yaƙi ba ba da anista'zanu lil qu'udi bayan sun nemi izinin zaman suka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka roƙe shi suka ce to ya rasulullahi mu dai muna da uzuri wannan yaƙi ba za mu samu zuwa ba amma wannan neman izinin nasu kaziban na ƙarya ne ba da gaske bane ba su da wani uzuri au ko kuma qa'adu wa lam yasta'zinu ra'san sun zauna din ba su tafi yaƙin ba kuma ba su nemi izinin bagun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sam sam ma tun farko shine ma'ana ra'asan waɗanda ba su yi abu ba tun farko shine ake nufi da ra'asan na'am malami shi i wani zai iya cewa kana hunaka thalathatu nafarin lalle akwai wasu mutum uku daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min almu'minin daga cikin mu'minai as-sadiqina na gaske waɗanda ba munafikai bane tabbas takhallafu ba su je wannan yakin ba amma min gairi mubarririn ba tare da wani sababi da ya bada damar hakan ba shine mubarrir barrara shay'a ay ya bada damar yin abu musawwigin shine ma'anar su daya min gairi musawwigin ba tare da wani abu wasu ma malamai suna ga musawwig shine larabcin da yafi fasaha a irin wannan ma'ana ba tare da wani sababi da ya ba da damar su zauna din ba haka kawai ba su da uzuri kuma ba su yi ƙarya ba ba su kawo sun faɗi uzurin da suka san babu ba suka yi zaman su a gida ba su je yakin ba wannan su uku ga shi za mu zo mu ci na'am kana hunaka thalathatu nafarin ko min almu'minina as-sadiqin takhallafu min ghairi mubarrir wa hum alladhina ablahumullahu wannan sune waɗanda Allah ya jarrabe su wannan dai na san kun san kissar su an sha karatunta kissar mutum uku su Ka'ab ibn Malik a da shi da Murara ibn Rabi' da kuma a Hilal ibn Umayya gashi nan zai zo ya ga mana to sai sai waɗannan mutane guda uku sune wanda Allah madauki ya jarrabe su sun mataba alaihim sannan ya karɓi tubansu ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina bai tafi gida ba sai da ya fara da masallaci yana da cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya tafiya in ya dawo to baya wucewa gida sai ya je masallaci yayi raka'a biyu sannan sai ya tafi gida sannan iyali ma su san ya dawo daga cikin hikimomin da malamai suka ambata na wannan shi ne samun dama a baiwa matan gida su kintsa su san cewa mai gida ya zo domin lokacin da za a gan shi a masallaci to nan da nan za a san cewa ya dawo sai a kikkinsa mun san zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu waya domin yana da cikin abin da ba a so idan mutum ya yi tafiya ya dawo wa matansa da daddare ba a son haka ana son ya ba su dama su kintsa to shi sa har malamai suka tattauna akan wannan cewa idan ya zama wannan hukunci mu'allal ne yana da illa yana da sababi da domin sa aka sa aka shar'anta shi to idan an samu wannan illar ta gushe to hukuncin yana tashi sunnantuwar zuwa masallaci a yi nafilan yana nan ba zai tashi ba amma laifi idan mutum ya zo da daddare zai tashi idan mutum ya samu damar sanarwa tunda yanzu akwai damar sanarwa kana da damar kai waya ka ce gani na fito daga wuri kaza ina sa ran karfe kaza zan iso to wannan sanarwar ta yi daidai domin ba a san mutum ya zama yana aukowa matansa ba tare da sun kintsa masa ba daga cikin abin da ya sa hakan shine wasu mutane sukan so su gwada matansu su ga cewa ko suna wani abu marar kyau a lokacin da ba sa ne shari'a kuma ta hana mu bincike da kwakwale-kwakwale haka ba a son kai wa matarka irin wannan abun ba ka yadda da ita ba ka zo mata ba zata saboda kawai ka gwada ko wani laifi take yi zaman mutum da matarsa ba a son a samu irin wannan abu amma in akwai tuhuma ko wani labari ya zo maka cewa tana kaza ka iya wannan dan ka tabbatar amma haka kawai kuna zaman ku lafiya baka taba samun komai da ita ba to ba a san ka samu irin wannan tuhuma a zuciyarka don haka a zamanin da muke ciki tunda akwai damar waya to kuskure ne mutum ya yi tafiya ya rabu da matansa baya musu waya yana da kyau duk motsi ka ce ga mu muna wuri kaza su kansu suna jin daɗin wannan suna nuna ka girmama su ka ka yarda da hankalinsu kuma akwai ƙauna da soyayya kuma kana son kwanciyar hankalinsu ka je ka binciki zuciyar kowace mace in aka ce mijinta ya yi tafiya ba abin da take sha'awa illa ta ji labarin yana nan lafiya haka ne ko ba haka ba to idan ka taimaka mata ka sanar da ita yanzu gashi muna wuri kaza an yi kaza an yi kaza za mu yi kaza sai kaga ta samu nutsuwa ta samu kwanciyar hankali kuma ka samu wani sababi da zai taimaka maka ai maka addu'a tana zaune a gida din nan addu'a za ta yi ma ya Allah ka taimake shi ka sa ya rubu da wannan wuri lafiya Allah ka dawo mana da shi lafiya abin da ya tafi Allah ka taimake shi yayi lafiya ya kare ko baka san wannan addu'a kowa yana so don haka yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zamanin sa babu waya in ya zo yakan je masallaci ya nafila raka'a biyu sannan ya shiga gida kafin nan an ba yan bada labari sun ba da labarin cewa ya dawo to duk da cewa la'allan malamai sun ce wannan shine illar in kuma an samu damar ba da labari ta zama ba wajibi ba to amma dai tana nan a matsayin mustahabbi mutum ya dawo daga tafiyar ya je masallaci ya nafila raka a biyu mustahabbi ba wujuban ba saboda ya tabbaka wannan sunna din Allah ya muke mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da masallaci fa salla fihi raka'atayn ya sallaci raka'a biyu a ciki thumma jalasan linnasi sannan ma ya zauna wa mutane ku duba ku gani bai fara zuwa gidan ba sai da ya zauna mutane suka zo aka yi gaisuwa aka binciki labaran ina wani ina wani to a wannan zama fa'ammal munafiquna munafikai wa hum bid'atun wa famanuna rajulan subhanallah sun kai mutum tamanin da wani abu munafikai duba wata jarabawa ta Allah mutum yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a jikinsa banda zuciya kuma kullum sa rai yake wata musifa za ta zo ta kawar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya miƙe kafa shi ya ji daɗi saboda tsabar kiyayya ga addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma shakhsin manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama to waɗannan munafikai adadin su ya kai mutum 80 da wani abu shine ma'anan bid'atun wa 80 rajulan fajabu haka ne ai faja'u ya'tadiruna sai suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bada uzuri suna ta bada uzuri bi anwa'in shatta min al'azari da nau'i daban-daban na uzuri mata ta ce ba ta da lafiya ɗana ne babu kaza da kaza wallahi an yi kaza gona ta yankan idan ban tsaya na yi ba dabino na zai lalace irin waɗannan abubuwa kowa da nau'in abin da ya kawo na uzuri wa tafiqu yahlifuna lahu sai suka dora yin rantsuwa suna rantsuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi na rantsi da Allah ai wallahi na kaza da kaza kowa ya kawo uzurin sa ya hada shi tare da rantsuwa faqabila minhum alaniyatahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi abin da ya bayyana daga gare su wa baya'ahum ya musu mubaya'a ta cewa babu komai wastaghfara lahum ya neman musu gafara daga Allah ku duba ku gani har ya neman musu gafara daga Allah wa wakkala sara'irahum ila Allah abin da ya shafi zuciyarsu kuma na sirri ya bar su su da Allah ya karbi zahiri wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nan shine hukunci na shari'a wanda duk wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam abin da zai yi kenan wajen alakarsa da mutane a kullum wajen alakar mu da wasu to muna yi ne gwargwadon abin da ya bayyana daga wannan wani ɗin a gare mu ba ka yin hukunci da abin da yake zuciyar mutum mun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na wanda aka yi masa wahayi zai iya haka shi amma kuma saboda sunnanta mana cewa mu ba haka za mu yi ba mu da ba shi ba to sai irin wannan wannan ɗaya ne daga cikin wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke koya mana ga yadda ake wajen mu'amala da mutumin da zahirinsa kawai muka sani ba mu san batininsa ba Allah sa mun gane wannan wannan ka'ida ce da ya kamata kowa riƙe ta ya amfani da ita cewa duk mutumin da zahirinsa ne ya bayyana gare ka to kai mu'amala da shi akan wannan zahiri din kar kai mu'amala da shi da wani abu na batini da kai baka sani ba Allah sa mun gane wannan yana cikin dalilan da ya sa har yanzu malamai suka sa ka'idar alkali mai shari'a baya yin hukunci da iliminsa dangane da wata ƙabiya wani abu ko da ka san labarinsa to in an zo kotu ba za ka ce eh ni ma ina san haka ba alkali baya yin wannan dole da shaida ake kafa hukunci domin idan yi wancan sai aga kamar zai iya karya ya shigar da abin da babu tabbas a cikinsa ya yi wani hukunci ya ɗora masa laifi misali alkali yana da sanin banda abin da ya shafi wani abu da ya bayyana a kotu an taɓa kawo wani ƙara an ɗaure shi a kaza wannan duk ana amfani da su saboda abin da ya wannan ce masa sawabik abubuwan da mutum ya taɓa yi a baya wannan ana amfani da su a hukunci a ce dama kai an taɓa kama ka da kaza wannan alama ce ko karina ce da cewa babu mamaki wannan din ma kai ne kai yana karfafawa ba dai tabbatar da shaida bace amma in babu wannan irin karina haka kawai alkali ya ce na san zaka aika to wannan zalunci ne alkali ba yin wannan mun fahimci wannan abu yawa Allah dai mu dai bar wannan ba dokoki ko ka'idoji muke magana na abin da ya shafi alkalanci ba amma ka'ida ce da mukan fahimta dukkan abin da muka karanta na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yayi wajen mu'amala ga mutane haka nan ababun abin da ya shafi kafirtawa da bid'antarwa da fasikantarwa at-takfir wat tabdi' wat tafsiq waɗannan suna da ka'idoji a gun ahlus sunna ba haka kawai ake yin su mutum dan kana da wani abu ka kafurta mutum ba dan kana da wani ilimi Mm-mm. abin da ya bayyana na zahirin abin da ya faɗa ko ya aikata da shi ake aiki a cewa ne aikin nan da ya yi to kafirci ne ba a yi masa hukuncin cewa shi kafiri ne har sai an tsayar masa hujja a wasu ayyukan banda wasu ayyuka mun fahimci wannan yau banda abin da ya shafi misali ya bayyana kuru-kuru cin mutunci ne misali mutumin da ya wulakanta alkur'ani ya ɗauki alkur'ani ya jefa shi a kwata ana ji mun taɓa wannan zancen ko mutum ya ɗau alkur'ani sai ya jefa shi a kwata ko da ko kashi ya daddagula masa to wannan babu zancen uzuri ya kaskanta alkur'ani ya yi kafirci haka wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma hukuncinsa kafirci ne ya kafirta irin wanda muke magana jiya wanda a garin kano aka samu mutum ya buɗe bakinsa ya ce wai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bi shehinsa ba to zai taka wuyansa yau kwana hudu da faɗin wannan magana a cikin garin kano Allah maɗauke sauƙi Allah shirya da waɗannan mutane in ba masu shiryuwa ba ne kuma Allah ya lalata wannan tafiya tasu Allah ya tabbatar da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa da aqidarsa ta zama ita ce mai tabbata ita ce kuma mai bayyana duk mutumin da ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa kaskanci tun a duniya tun bai mutu ba Allah subhanahu wataala ya sauke to irin waɗannan abubuwa wajen abin da shafi kafirtawa fasikantarwa da bid'antarwa duk suna daga cikin abin da malamai suka sa ka'idoji a kansu a babin su وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين أما متون أكنن لغسكين مؤمني مؤمنان غسكيا وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وهلال بن أمية ودن متون أكو سو أكنن فاختاروا الصدق سو سنزا بتوا za su zo su gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiyar lamari su ce ga abin da ya faru hakikatan ba su da uzuri ba su da komai su dai kawai ba su je ba tunda dai kun san kissa su ba sai mun bi ta ba yanzu ba uzuri ba komai bal har Ka'ab ibn Malik yana cewa tunda yake a yaƙe-yaƙe da aka fita bai taɓa samun dama ta abin hawa da makami da kintsi irin wannan yaƙin ba amma haka kawai ba uzuri ba komai yana kallo mutane suna fita ya ji manzo Allah sallallahu alaihi ya fita ba tare da wani sabon aure yayi ba yake so ya zauna da amarya ba tare da wani magana kayan gonarsa ba ba wani uzuri kawai sai ya zauna a gida to su ukun nan da shi da murara da kuma hilal ba su da uzuri kuma yayin da munafikai suka zo suna ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uzuri ya rasulullahi ai kaza ne ta faru ai kaza ne ta faru su suka zo suka gaya masa gaskiyar abu yadda abin yake har zuciyarsu ba su da uzuri suka gaya masa su dai ga su ba su fita ba ba su je wannan yaƙi ba kuma suna sane ba da wani uzurin rashin lafiya ko makamancinsa fa'amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabata Allah yukallimu ha'ula'i thalathata annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai cewa kada su yi magana da waɗannan mutum uku a yanke musu hulɗa hulɗar jakadanci ake cewa misali aka ɗauki matakin ba mai musu magana ba mai kula su ba mai musu sallama daga an gansu kawai sai a kalle su haka sai su wuce kowa ya wuce ko nan ya isa bala'i a rayuwar mutum a ina ne sai sai wajarat didda ha'ula'i salasa muqata'atun shadidatun aka samu yanke alaka mai tsanani dangane da waɗannan mutum uku babu mai kula su wata gayyara lahumun nasu mutane suka canza musu wajen mu'amala hatta ta nakkarat lahumul ardu kai sai da ƙasa kanta sai da ta canza musu suke ganin kamar ba wannan ƙasar ba ce da suka sani ƙasa su dube ta a ƙofar gidansu a cikin gari a hanyar masallaci sai su ce kamar mafarki suke ne ko da gaske ne kamar ƙasar ta canza ba ita ce wadda suka sani ba wa baqat alaihim kasan nan duniya kenan ta yi musu kunshi bima rahubat duk da fadinta shine ma nan bima rahubat duk da fadin da take da shi sai suka ganta ta yi musu kunci kamar ba su da wurin takawa kamar sun kuntata nan bango nan bango an matse su haka suke jin su rayuwar babu daɗi wannan a waje kenan wa baqat alaihim anfusuhum rayukan su ma suka yi kunci zuciya ta ɓaci cikin damuwa wa balagat bihim shiddatu har sai da tsananin ya kai musu ila annahum cewa su ba'da an qadaw 40 laylatan sai da suka yi kwana 40 min bidayatil muqata'a daga ran da aka fare musu wannan yanke alaka din umiru bayan kwana 40 kuma sai aka umarce su an ya'tazilu nisa'ahum cewa kai aje a ga musu su ukun nan kada wani ya sake kula matarsa la ilaha illallah kun ga abu ya girmama ma'ana dai abin da ya bayyana a nan shine idan da munafikai da an san cewa ga abin da ke zuciyarsu su ma ashe wannan shine hukuncinsu kun fahimci wannan waɗannan da ba a san menene a zuciyarsu ba sai ake jira Allah ya yanke hukunci a kansu ya saukar da ayoyi na alkur'ani da za a bayyana hukuncin da za a yi musu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron la'alla kafirta suka yi sai aka ce to tunda haka ne matansu su rabu da su su saurara kowace kar a sake kula ta domin idan hukuncin kafirci ya tabbata a kansu to aure ya ɓaci an mun fahimci wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan kuma duk ba a yi shi ba fa sai bayan kwana 40 kaga wani ai karin tashin hankali sannan sai ce hatta tammat ala muqata'atihim 50 laylatan sai da aka yi kwana goma da rabuwarsu da wannan matan ya zama cewa an samu kwana hamsin cif daga yanke alaƙar nan da aka yi da su sun ma'anzalallahu taubatahum sannan sai Allah ya saukar da tubansu cewa Allah ya gafarta musu saboda me saboda Allah ya san me suka yi wani ma Usman mai suna tattauna anan Allah zai iya domin ba abin da ya gagari Allah tun ranar farko da suka zo suka bada uzurin nan Allah saukar da aya cewa waɗannan a kyale su suka bi a zuciyarsu gaskiya suka faɗa amma ya bar su su ɗau wannan darasin saboda saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce kowa ya fito ko ku zauna ba ku tafi ba sai su dandana wannan zafin da wannan damuwar da suka shiga sakamakon saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan abu duk da Allah ya san gaskiya suka yi gaskiyar nan dangane da abin da ya shafi ba su kawo uzuri ba na ƙarya wannan shine abin da yake ce su shi yasa Allah madauki ya saukar da wannan ayoyi ya gafarta musu amma laifin sun yi laifi ba wai laifin ne ba su ba Allah sa kun fahimci wannan kuma a bar su su dandana kudar su ta wannan bangaren yanke alakar ma da aka yi musu wannan darasi ne babba cewa nan gaba irin wani abu ba zai sake faruwa daga gunsu ba kasancewar manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallama biyayya gare shi ita ce nasara a kowanne abu duk mutumin da bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to ba shi ba samun kai zaman lafiya ma a duniya mafi yawan bala'in da ke damun mutane a halin da muke ciki yanzu sabanmu ne da yawa Allah ke ta jarraba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza wani ya ce baya so ga hanyar shiga aljanna a bautawa Allah shi kadai kada a hada shi da kowa a bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen magana wajen zama wajen tattauna wajen cin abinci wajen dukkan ibada amma wani ba zai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya fi fifita wani mutum wanda bai kai shi ba ba mazancan bai kai shi ba wani ma kazami ba shi da wata tasiri ba shi da wani alheri ba abin da yawa mutane a duniya na ilmantar da addini mutum a zo a fifita shi har ma wani ya ce masa wannan din shine Allah da ya halicce shi a zo a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin wannan kazaman Allah madauki ya sauke Allah sauke Allah taimaki addinin sa ƴaƴan wa wallahi wannan abun abin tashin hankali ne abu ne da saboda shi fa Allah zai iya halakar da al'umma duba ku ga abin da malam ibn timiya ke faɗi a cikin littafin as-sarib al-maslul ala shatimir rasul a kun san littafin a cikin wannan littafin yake ambata cewa da magabata suna ba da labari in aka je yaƙi tsakanin musulmi da kafirai sai aka ji kafiran nan sun zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun taba mutuncinsa in dai wannan abin ya tabbata wani ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kafirai to su muminan daga sun ji labari sai su zo su riƙa yi wa junansu bushara cewa insha Allah an ci nasara a wannan yaƙi cewa alamar cin nasara a yaƙi shine a ji kafirai sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukaki baya barin a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba dade ko ba jima sai ya lalata mutum a wannan duniyar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauki Allah kyauta mana ina ne sai shi hatta tanakka amun wannan ko thumma anzalallahu taubatahu sai Allah ya saukar da tubansu yau abin da so in faɗa irin wannan maganar kun ga abin da Allah maɗauki yi wa muminai ba fa munafikai ba muminai ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su zauna akan dutse jabal ruma lokacin yakin uhudu in mun ci nasara in ba mu ci nasara ba kar ku sauko ya ɗora mutum hamsin ƙarƙashin abdullahi bin jubair mun karanta wannan a baya amma daga ganin an fara yaƙi an fara cin samun ganima sai suka ce mu sakko sakko wannan suka saba mu shugabansu aka bar shi daga shi sai mutum kaɗan da basu goma ba kafirai suka dawo ta bayan su suka zo suka kashe su akan wannan dutse kuma aka zo aka biyo muminai daga baya sai da aka yi ta kashe su sai da aka ce mutum saba'in me ya jawo wannan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗauki ya faɗakar da muminai ya tsoratar da su ya yi musu barazana akan dan me za su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga wanda ba sahabbai ba ba su da wata alaka ma addinin ma ba su gama fahimtarsa ba wani bai san ma la ilaha illallah ba yana shirkarsa yana bautar kabari ba abin da ya sani sai cin mutuncin mutane da zage-zage kuma sannan ya zo yau ya hada da zagin kuma zagin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum musulmi ya ce zai taka wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in bai bi shehinsa ba wannan irin magana wannan magana kafircin ta ba wasa ba karami bane kafirci ne wannan tan ta gariya qat'an mutum ya zama ba musulmi ba Allah madauke sauki Allah shiryar da waɗanda jahilai ne ba su san me ake yi ba wata irin tafiya ce mutum zai zo ya ce ai su suna magana su ne wai ku ne ba kwa ganewa su dukkaninsu alloli ne ku ne wai yan shari'a su kuma yan hakika waye ya raba mana addinin gida biyu wata hakika da wata shari'a duk abin da muka sani shari'a ne thumma ja'alnaka ala min shari'atin min al-amri haka Allah madauke ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wata zancen hakika duk ƙarya ne sufaye ne suka ga wannan bid'ar kuma ku ga ga irin sakamakon da ta fara jawo mutane kuma dama mun sha gaya muku da ana faɗa wa mutane ga abin da ke cikin littafan mutanen nan akwai kafirci akwai da'awar wani abu wanda ba Allah ba cewa Allah ne mutane suna ganin sharri ake musu ƙarya ake dattijan suna tsoron su faɗa kame da shi wannan mahaukacin ke faɗi cewa su dattijai su ci gaba da abinsu su kunya suke suna tsoron gemunsu suna tsoron suna girmama hudubar juma'a su da sauransu amma su wai su yan hakika ba sa ganin mutuncin kowa in kaga sun ga mutuncin mutum to yana ganin mutuncin shehinsu ji kalmar ma saboda jahilci bai san bambancin me mutunci ba wanda ka ce masa Allah kuma yana zancen mutunci mutunci ai daga mutum aka same shi ko ba haka bane saboda jahilci Allah maɗauke sauƙi kuma mutum ya ce wai da Muhammadu ku duba ma ku gani bai ma iya cewa wai da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da Muhammadu zai zo sai sun taka wuyansa idan bai bi wannan shehi ba don karka yi tsammanin ma muhammadun wata unguwa ne sai ya ce muhammadu da zai fito daga kabarinsa a madina akwai wani muhammadu banda manzan allah sallallahu a kabarinsa a madina wai da zai zo yanzu idan bai bi shehinsu ba to za su taka wuyansa kuma wannan su suke cewa mutane su ne masu son manzan allah sallallahu alaihi wasallam har wani ma idan bai yi abin da suke so ba su ce shi ne makiyin manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah ya lalata wannan tafiya Allah ya lalata ta Allah ya girmama manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tsare addininsa ya kuma ɗaukaka shi to mu je thumma anzalallahu tawbatahu sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da tuban waɗannan bayin Allah ma'ana ya saukar da ayoyi cewa an gafarta musu Allah madauki ke cewa وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم كما bayan dama wannan Allah maɗauki a baya ya ce laqad taballahu alal nabiyyi ko to bayan ya faɗi wannan shine kawo wannan wa alal salatati wannan wa ala din ma'tufa sai akan wancan wanda aka yi ma'ana laqad taba alal salatati mun fahimci abin Allah maɗaukaki ya karbi tuban waɗannan mutum uku allazina khulifu wanda aka bar su a baya ba a tafi da su ba hatta idza daqat alaihimul ardu har sai da ƙasa ce musu kunci bima rahubat didda fadinta wa daqat alaihim anfusuhum rayukan su ma suka yi musu kunci wa zannu har suka zaci suka sakankance suka tabbatar Allah malja'a min Allah illa ilaih cewa babu mafaka daga Allah sai zuwa ga Allah suka tabbatar suka samu yaƙinin cewa in ka gudu daga Allah ma ba inda zaka je sai gun Allah in kai masa laifi to gunsa za ka koma ya gafarta maka da haka ba inda za ka je ka tafi wurin wani sun mata ba alaihim sai Allah ya karɓi tubansu li ya tubu don su ɗin su tuba inna Allah lalle Allah huwa tawwabur rahim shi mai yawan karɓar tuba ne kuma mai jin kai ne a wa farihal muslimun musulmi suka yi farin ciki suka yi farin ciki wa farihal salafatu su ma wannan mutum uku ku duba ku ga sauran musulmi me dalilin farin cikinsu shi kansa ita kanta kadiyar abun farin ciki ce cewa kana nan da ranka aka yi wannan abun ka san lokacin da Allah ya karɓi tuban su wani da wani da wani ba ku ga lokacin har gaggawa ake ana tsere aje a musu bushara ba wannan ya ce ni ne na fara wannan ya ce ni ne na fara masa bushara da sauransu dole ne ya zama musulmi sun yi wato wannan farin ciki ƙarin farin ciki har yanzu a ce ka shaidi wannan kamar wani abu na mu'ujiza wani abu ne na mu'jiza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai sani ba haka ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san abin da ke cikin zukatan waɗannan mutanen ba wannan yana tabbatar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba can inda aka ba mu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san abin da ke cikin zuciyar wani to Allah ne ya gaya masa da Allah bai gaya masa ba to bai sani ba rashin sanin saɗin nan shine ake nufi da bai san gaibu ba ma'ana ilimin Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi ba ɗaya suke ba shine ma'anan in ka ji an ce manzan Allah sallallahu alaihi bai san gaibu ba to abin da ake nufi kenan ba a nufin kaskanta manzan Allah sallallahu alaihi amma abin nufi shine ba ilimin su ɗaya da Allah ba ba duk ilimin Allah manzan Allah sallallahu alaihi shi ma ya sani ba akwai abin da manzan Allah sallallahu alaihi bai sani ba da yawa amma in an kwatanta mu da shi to ya fi mu sanin komai Allah ya gaya masa abinda mu bai gaya mana ba Allah sa kun gane wannan kuma dai ina ji mun taba maganar ba ma a dade ba to shine musulmi suka yi farin ciki wa fariha salafatu su ma wannan mutum uku suka yi farin ciki farahan la yuqasu madahu ba wani irin farin ciki da ba a iya kiyasin ba a iya kwatanta madahu nisansa wa ghayatahu da kuma matukarsa ba iya kwatantawa fabasharu suka yi bushara wa absharu suka yi farin ciki wastabsharu shine da suka yi murna wa ajazu har suka bada kyaututtuka wa tasaddaqu suka bada sadaka shine ajazu in an ce ajaza fulan da fulan ma'ana wani ya bada kyauta wa kana as'ada yawmin min ayyami hayatihim kuma wannan rana ita ce rana ta mafi farin ciki mafi samun jin daɗi a rayuwar waɗannan mutum uku ba su taɓa rayuwar da suka ji daɗin ta irin wannan rayuwa ba wa amman ladina habasahumul udhru amma waɗannan da uzuri ya tsaye da su faqad qala ta'ala fihim to Allah madaukaki ya faɗi dangane da su yana cewa laysa 'alal laysa 'alal du'afa ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله waɗannan waɗanda suke masu rauni da marasa lafiya da kuma waɗanda ba su da abin da za su ciyar na dukiya da za su taimaka a tafi ko a tafiya to ba su da harajun babu laifi ismun shine ma'anar harajun babu wani kunci da zunubi a kansu idan nasahu lillahi wa rasuli in sun yi nasiha sun ba da haƙƙi ga Allah sun ba da haƙƙi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar nasiha nasiha ga Allah shine a bawa Allah haƙƙinsa a yi masa da'a kar a saba masa haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaskata shi cikin labarinsa a yi masa da'a cikin umarninsa kuma a nisanci dukkan abin da ya tsoratar shine abin da ake nufi da nasiha wa qala fihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dana min almadinati kuma yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa shigowa Madina ya faɗi wani wata magana an ruwaito ta ingantacciya a wani hadisi to wannan maganar da ya faɗa dangane da waɗannan mutanen yake waɗanda suke da uzuri uzuri ne ya tsaye da su ba su je wannan yaƙi ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bil madinati rijala lalle a madina akwai wasu mutane ma sirtum masiran ba ku taba tafiyar wani fage kun yi tafiyar wata tafiya wato wani yanayi ko daga wani wuri zuwa wani wuri ba wala qata'tum wadiyan ba ku kuma taba yanke wani wadi ma'ana kun bi ta cikinsa kun fita illa kanu ma'akum sai face suna tare da ku hissan ko ma'anawiyan suna tare da ku ma'anawiyan ba hissan ba tunda ba su gansu ba menene shi yasa ya faɗi cewa habasa humul uzuru uzuri ne ya tsare su kun ga wannan ai da waɗancan masu uzurin ake kuru kuru gashi qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah wa hum bil madinati kuma suna nan a madinan ba su zo ba qala wa hum bil madinati suna nan a madinan amma suna tare da ku duk abin da kuka samu na lada za a ba za a ba ku za a ba su shine ma'anar wannan Allah maɗaukaki a shi kun ga wannan abun yana nuna mana girma da kuma muhimmancin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan fitar wanda bai fita ba yana da uzuri kun ga sakamakon sa babba an ba shi ma ladan waɗanda suka je din wanda kuma yayi ƙarya ba shi da uzuri yace yana da uzuri to shi kuma waɗannan sunan su dama munafikai maƙaryata hukuncin su da kuntatawa da tsanantawa da Allah maɗauki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya tsanantawa munafikai to akan wannan lokaci ne waɗancan kuma waɗanda ba su da uzuri amma ba su je ba kuma gaskiya suka yi ba su yi ƙarya ba shine aka samu wannan kwana hamsin ba a kula su har sai bayan kwana hamsin ɗin Allah maɗaukaki ya saukar da aya aka gafarta musu kun ga dai wannan ya nuna mana rashin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi musifa ce babu yadda za a yi mutum addininsa ya tafi bai yi da'a ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tilas ne duk girman kanka duk abin da kake kafafa da shi na wata alaka ko dan waye kai wallahi duk mutumin da bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba aljanna har abada ko kai addinin sa ka shiga aljanna ko ka ce baka so sunan ka dan wuta Allah ba ruwansa ba ruwansa da wata alaka ta jini da wani kai dan wane ne ko dan wane ne ko jikan manzon Allah ne mutum sallallahu alaihi wasallam in ya kafirta to Allah ba ruwansa da shi ai mun ga alama a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan uwansa na jini da suka kafirta su Abu Jahal duk ba babannin sa bane ai ba a ce saboda alaka da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sai su koma aljanna ba Allah ba haka yake ba Allah alakarsa da kai ka bauta masa ba ka bauta masa ba zai saka a wuta shikenan period kamar da bature ke cewa da ka mutum ya tsaya ya ceci kansa ya bauta wa Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a babu wani addinin da Allah zai karba sai musulunci duk addinin da ba sunansa musulunci ba Allah ba ruwansa da shi ba zai karba ba da ka kai wa kanka qiyamul layli tun kana da rai ka tuba ka bar duk wata hanya da ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka komo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka yi farin ciki ran tashin alkiyama in an bude aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga al'ummarsa za shiga to za ka shiga cikin al'ummarsa in ko baka bi ba a wannan duniyar wallahi ba ruwan Allah da kai Allah madauki abin da ya faɗa shine inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ai shirka da shi duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah ya kira wani mai kashi da fitsari ya ce masa Allah to wannan duk inda ya mutu akan wannan wallahi Allah ba zai yafe masa ba mun san wannan ko ba mu sani ba wannan magana ce ta sanannen abu ne a cikin addinin musulunci babu wanda zai kokonto ya samu wata tantama a zuciyarsa dangane da wannan in ko kaga an gafarta wa mutum to akan sabo ne ya mutu saban da bai kai shirka ba amma in za a ɗauki wani a bashi matsayin Allah a bauta masa a je kabarinsa a roƙe shi ya Allah ba mu kaza ya Ali ya Husaini ya Shehu to Allah madaukaki zai sa mutum a wuta mutum ya tuba Allah tsare mu to mu je waɗannan mutane Allah madaukaki ya saukar da a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana akan su cewa sun samu ladan da waɗancan suka samu saboda uzuri ne ya tsare su menene tasirin wannan yaki mu sauri mu gama saboda ya zama a darasin mu na gaba da zai yi mu tashi kan hajjin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an asarul ghazwati me tasirin wannan yaki yace wa kana li hadhihi al ghazwa a'zamu atharin fi basti nufuzil musulmi wannan yaƙi na tabuka yana da tasiri mai girma shine a'zamu asari tasiri mai girma wajen shimfiɗa da miƙar da hukuncin musulmi gwamnatin musulmi ta samu ta miƙe ƙafarta wa taqwiyatihi ala jaziratul arab da kuma ƙarfafarsa akan jaziratul arab akan ma'ana kasar larabawa ko yankin larabawa faqad tabayyana lin-nasi annahu laysa li ayyi quwwatin min al-quwwati ya bayyana ga mutane cewa yanzu kuma babu wani karfi daga cikin karfi daban-daban an ta'isha fil arabi wanda zai rayu a cikin larabawa siwa quwwatil islam sai karfin musulunci ma'ana daga wannan yaki ko fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana dawowa tunda an ga cewa rumawan ma sun gudu ruma wannan kuma dama da su ake jingina a samu dan karfin da za a zo a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su sun gudu kaga me rage kenan babu wani karfi a jaziratul arabiya da zai shimfida ikon sa da mulkin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma musulunci to wannan ya bayyana ga kowa da kowa wa batalat baqaya amal wa umniya wani sauran abin da ya rage na wani fata da wani buri shi ma ya ɓaci kanat tataharraku fi qulubi baqayal jahilin jahiliyin sauran yan jahiliya waɗanda ba su yadda da la ilaha illallah ba har wannan lokaci dan abin da ya rage a zuciyarsu na wani fata cewa to akwai hof akwai tsammani za mu samu wani karfi da zai zo ya taimaka mana ya kawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su koma su ci gaba da shirkar su to duk wannan abun yanzu ina yake ya tashi ya kare wal munafiqina haka nan abin da ya rage a cikin zuciyar munafikai alladhina kanu yatarabbasuna ad-dawa'ira bil muslimin waɗanda suke sauraron bala'i ya auko wa musulmi wa kanu qad aqadu amwalahum oh haka ne ko amalahum kai bil ruman su da masu riga sun kulla kofin su sa ran su da fatan su shine aqadu amalahum duk wani fata nasu sun rataya shi ne da rumawa cewa tun da dai ga rumawa ai za su zo su gama mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to rumawa sun kare faqadis takanu to su munafikan sun kaskanta ba'da hadhihi al-ghazwa bayan wannan yaki ko fita wastaslamu lil amri al-waqi'i sun kuma sallama wa gaskiya in an ce al-amru al-waqi shine gaskiya ma'ana abin da ya auku hakikatan lamarin hakika sun yadda da shi sun miƙa masa wuya alladhi lam yajidu anhu mahidan wala manasa wanda ba su sami wata makarkata da za su karkata zuwa gare ta ba haka nan kuma ba su samu wata mafaka da wata madogara da za su iya dogara da ita ba da za ta tsare su wali zalika lam yabqa lil munafiqina an yu'amilahum al muslimuna bir rifqi wal babu abin da ya rage na cewa a rika tausasawa kuma munafikai da wani tausasawa da wani bin su a hankali lokacinsa ya ƙare waƙad amara Allah bitashdidi alaihim dama Allah madaukaki yayi umarni a tsananta musu haka ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko waghlub alaihim ko ka tsananta musu to a lokacin da aka yi wannan abu ne da ya bayyana da a farkon lamari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana shi ya yaƙe su ya kashe su ya musu wani abu duk da cewa har wannan lokacin ma ba a ba shi umarnin kisan su ba amma tsanantawa ya bayyana cewa halin su fa ya bayyana su yanzu ba bangaren wannan al'umma bane to wannan yana cikin umarnin da ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta naha an qabuli sadaqatihim hatta nuhiya ko naha har annabin sallallahu alaihi wasallam ya hana ko kuma nuhiya shi aka hana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki kenan ya hana shi a Qur'ani karbar sadakar su ma'ana ko sun zo da wata zakka a ce ba a so wa anis salati alaihim Allah ya hana ai musu addu'a in sun mutu wal istighfar lahu da kuma yi musu neman gafara in sun mutu aje a ce Allah gafarta musu wal qiyamu ala qabrihim da kuma tsayuwa akan kabarin su ayi musu addu'a duk annabi sallallahu alaihi wasallam an hana shi wa umira bi hadmi aka umarce shi kuma ya ruguza wakrata dassihim wannan wato sheka da suke zuwa suna kulle kulle a cikinta yace wakra ana nufin sheka kamar ta tsuntsu ana nufin lungu da maboya maboyarsu ta dassi in an ce dassi shine cushe wa ta'amurihim da kuma kulle kullen makircin su allati banauha wanda da suka gina bismil masjidi da sunan masallaci wanda muka yi magana akan sa ko wani ya sunansa masjidul dirar yawwa Allah madauki ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruguza shi wa anzala fihim ayatin Allah ya saukar da ayoyi dangane da su uftudihu biha wanda aka tona musu asiri da waɗannan ayoyin iftidahan tamman cikakken tona asiri aka yi musu wato ton abin nan tonan silili lam yabqa fi ma'rifatihim ba'daha ayyu khafa'in ba abin da ya rage da ya ɓoyu ga muminai na abin da ya rage a san su ma'ana wajen abin da ya shafi ma'arifacin a ce wane munafiki ne to ba abin da ya rage kuma ɓoyayye duk an riga an san su munafikai sun bayyana ka annal ayati kamar da cewa waɗannan ayoyi qad nassat ala asma'ihim kai ka ce sunan su ta faɗa kun fahimci wannan zancen saboda siffofin da Allah madauki ya faɗa a cikin suratul tauba na munafikai ana karantawa to kawai kana ganin su kasan su ne su ne waɗanda suke kaza su ne masu yin kaza allazina yalmizuna almu'minina fi sadaqati ko waɗanda suke ay almutawwi'ina na'am allazina yalmizuna almutawwi'ina fi sadaqati waɗanda suke wato yin zunde su yi nune ga waɗanda suke tadawu'in yin sadaka mutum ya ɗauki sadaka sai bayar sai ka ji suna cewa ka gan su yan kaza yan kaza to wanda suke faɗin wannan ai kaga ko an faɗi sunan su ko ba a faɗa ba an san su to yadda Allah madauki ya faɗi siffofin munafikai a cikin alqur'ani ko kai ka ce sunan su aka yi nassi aka faɗa sai sai wa yu'rafu a ayo abin nan sai ko qad nassat ala asma'ihim liman yaskunu bil madinati ga duk mutumin da yake zaune a Madina ya dauka cewa sunayen su aka faɗi wa yu'rafu wa yu'rafu mada athari hadhihi al-ghazwa ko wa ya arifu mada asari hadhihi al-ghazwati man min anna al-araba wa in kanat qad akhadhat fi at-tawafud ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ghazwati fath makkah بل وما قبلها إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة معنى ويعرف مدى أثر هذه الغزوة أنا سن نيسان تاثير ونن ياكي wannan fita ta tabuka da manzan Allah sallallahu alaihi yayi ana ƙara sanin tasirinta da irin wato amfanin da yayi ga musulunci ta bangaren cewa larabawa duk da sun kasance sun rika daukar yin wafdi wafdi ana tawaga tawaga tun lokacin yakin fatahu makka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatahu makka ai tun lokacin aka samu kabilun laraba suna zuwa suna kawo caffa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yadda da addinin musulunci ai mun karanta wannan a baya ko to amma sai ce a yau bayan abin nan fathu makka bal wa ma qablaha da kuma abin ma da ya auku kafinta sai ce illa anna sai dai cewa tatabu al wufudi bibiyar bayan waɗannan wafadi wannan tawaga wannan ta biyo bayan wannan wannan ta biyo bayan wannan ba tare da dadewa ba shi ake nufi da tatabu'i tasalsuli ma'ana yau kungi abin nan kabila kaza sun zo gobe kabila kaza sun zo jibi kabila kaza sun zo gata kabila kaza sun zo to wannan yanayin a wata kafura da yawan su balaga ilal qimmati ya kai matukar kololuwarsa ba'da hadhihi gazwa bayan an yi wannan yaki mun gane abin da ke nufi yau ma'ana dai abin da ke cewa shine larabawa da kabilunsu al'ummominsu tun daga lokacin da aka fara ganin nasarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi lokacin yakin fatuhu makka da kafinsa ai an rika zuwa ana kawo caffa an yadda da musulunci to wannan abun bai fi karfi ba bai ƙara bayyana ba irin bayan an yi wannan yaƙi na wato yaƙin abin nan ko in ce fita ta yaƙin tabuka ana dawowa to sai aka rika samun kabilu daban-daban suna ta zuwa kuma za mu zo mu je wannan kabilun da suka zo kabilun kaza kabilun kaza kabilun kaza har ake ce ma wannan shekara amal wufudi tana nan zamu zo mu ji bayan mun yi magana akan abin da shafi hajjin a sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu saboda lokaci dole mu tsaya anan a darasin gaban sai mu tashi akan nuzulul qur'ani haula mawdu'i al-ghazwati da kuma abin da shafi wasu daga cikin abubuwan da suka auku masu muhimmanci a wannan shekara ta tara sannan sai hajjin sayyidina abubakar bayan an farlanta haji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi je ya shugabanci mutane a aikin haji sai kuma wasu abubuwa da za a dauka na darussa wannan dai a takaice shine ƙarshen abin da za mu karanta na yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi yaƙi to daga wannan tabuka kuma magana ta ƙare abin da za mu ji saura shine abin da shafi a kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rasuwarsa shikenan kuma darasi sai ya ƙare muna fata a ce mu samu gamawa kafin ramadan zai yiwu to Allah da ya sare mu tsaya da yanzu anan din insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik